بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar lahadi daren litini yau muna tara ne ko takwas ga watan jumadal akhira hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1444 daidai da ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2023 wannan shine darasinmu na 44 a cikin littafin tsariƙun salihi na ilarabbil alamin na babban malami Sheikh Wahid Abdulsalam Bari hafizahullahu ta'ala wa ra'ahu idan malami aka ce hafizahullah yana nuna cewa yana raye an gane ko idan aka ce rahimahullahu fa ya rasu sadaka malam Wahid kamar yadda muka sani yana nan a raye Allah ya yawaita mana irin sabon ƙasa kuma ya saka masa da alkhairi gudunmuwar da suke ba addini da sunna za mu tashi a farkon babi da malai masa take da babu fadlu man fattara sa'iman haka ne ko babin da zai magana akan falalan mutumin da ya mutumin da ya bayar da abun buɗe baki ga wanda ya azumi ai ma'ana ya bashi abin da zai buɗe baki da shi ko da ko kamfatar ruwa ne guda ɗaya da zai sa a bakin salati in ya zamto abin da ka ba mai azumi shine farkon abin da ya sa a bakinsa bayan faduwar rana to ka shi ake ce ma iftarus sa'im ka ba shi abinci na abin da yake buɗe baki to wannan za mu ji falalan da ke ciki da kuma yanda annabi sallallahu alaihi wasallam zai kwadaitar da mu a cikinsa musamman ga ramadanan nan tafe ko kwana 90 ne kila da ɗan ɗoriya in sun kai Allah ka sa muna cikin da za su rayu kuma su amfana malai ce rawar tirmidhi imam tirmidhi Allah ya masa rahama ya ruwaito hadisi wa qala hasanun sahihun kuma yace wannan hadisi ma'ana ingantacce ne an zaid bin khalid al-juhani daga zaid dan khalid al-juhani qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah tsira da amincin Allah sabbata a gare shi ya ce man fattara sa'iman duk wanda ya ma mai azumi buɗe baki kana lahu mithlu ajrihi yana da kwatankwacin ladan shi mai azumin da ka bashi abin buɗe baki ɗin ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi shai'a ba tare da kuma an rage ma shi mai azumin ladansa ba ma'ana duk wanda ya azumi ka ba su abin buɗe baki za a baka irin ladansa ba daga cikin nashi ba kun fahimci magana kada ka ɗauka naka za a ɗiba a bashi ka ce a'a bari in samu yi da kai da a'a in wani ya kira ka zuwa ga buɗe baki ka amsa ka yi in dai har ya dace da sunna ina fata mun fahimci wannan to wannan sai ƙara nuna maka wata hikimar ta gaba ita ce ne shine in ka tashi waɗanda za ka ba su abin buɗe baki ka kalli gangariyar muminai ustazai 'yan asali originals irin wanda ka san sun sha tilawa da rana sun yi zikiri da yamma sai ka kira su saboda kasan suna da su suna da master copy ne a wurin Allah qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kar kai abota da kowa sai mumini kar wanda ya ce maka abinci sai mai tsoron Allah to ya zaka ka gane tsoron Allah a zuciya yake aiko to amma yana da alamomi da ake gane su duk wanda kaga yana nisantan zunubai yana kusantan da'a zaka kyautata mishi zato abin da ya koyi a ransa tsakaninsa da mahallicinsa ne ba da kai ba to kaga in ka tashi buɗe baki sai ka duba wanda ke da siffa ta tsoron Allah ka kira shi haka ne ko sannan na biyu sai ka duba wanda ke cikin tsanani wanda ke cikin tsanani ina fata mun fahimta wannan kan ko sabon musulunta ne wani ma kila ba mutumin kirki ba ne amma ka ciyar da shi zai fara sha'awan abin da kake yi ko kai masa nasiha zai ɗauka sai shi ba ka kira shi mu da muna university mun rinka yin wani irin iftar ranar alhamis da litini ba mu kiran ustazu ko ɗaya sai mun tabbatar kana take wando kana runguman mata sai mu gayyace ka buɗe baki kuma ko aya da hadisi ba a ja wallahi ba mu jan aya ba mu jan hadisi mun san dai ta ƙure maka samistan kawai kifaɗi ne ba labari kayi karkaf sai mu haɗa kuɗin scholarship ɗin mu sai mu ce fare ya malan mun aiba ne azumin ba mu ce ka hayo ba wani abu ba ka zo a buɗa kawai ka cika ka ƙara gabanka wallahi da haka ya sa da yawansu suka dawo mahaddatan ƙur'ani wallahi wani gaba ɗaya wanda ma bai daina ba kuma yana jin kunya mu dama kuma ba ka yaƙi kana kara ma kanka abokan gaba in kana da dabara ba a haka din mai dabara ba ya shiga fagen daga kuma ya ta gayyatan makanshi makiya da abokan gaba wannan ba hikima ba ne rage su ake yi ko ka rinka haɗa su faɗa da junansu sai kai ka huta kai aikin da ya kamata ina fata mun fahimci wannan to haka ake yi sai kai kokari daga yanzu kai ma sai kai tunanin azumi yazo akalla mutane nawa zaka yi ma iftar ko idan Allah ya buda maka kai mawadaci ne ka tanaji miliyoyin kuɗi kawai na, na iftarus sa'im Allah ya riga ya siya inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna Allah ya siya rayukan mu'minai da dukiyoyinsu cewa sun bayar ya ba su aljanna sun yarda Allah ya ba su daga cikin abin da ya ban sha'awa a wancan ramadanan da ta wuce akwai wani bawan Allah da ya kira ni muka tsara wani iftar da shi ina faɗan wannan don Allah kai masa ladansa ya kashe kuɗi na ga ya fi sama da miliyan biyu a iftar kaɗai shi kaɗai kuma to daga cikin amfanin da ya shi ne akwai wata high institution a nan kaduna da ba nan faɗi sunanta ba akwai wanda suke ‘yan kudu ne ba su da ‘yan uwa a nan, in Ramadana ya zo galabaita suke, daga cikin wannan aka riƙe su suka san suna da ‘yan uwa ‘yan arewa musulmai masu ƙaunar su ƙauna ta addini har suka gama Ramadana godiya suke suna addu'a, wasun su ma musulunta suka yi. Ina masu dukiyanmu ga rana, ba kamfen ɗin duniya ta tara ƙuri'u ba a tara ƙuri'an lahira, saboda wallahi ba mamaki kan a dangwala ƙuri'an can kana kabari. alhakumut takathur hatta zubtumul maqabir to a hada biyun fi dunya hasana wa fil akhirati hasana duniya abun nema ne kar a manta da ita wala tansa nasibaka minad dunya a nemi duniya yana da kyau mu ma mun so mu ga arziki a hannun musulmi dan uwanmu ba a hannun makiyin mu ko ba haka bane to amma Allah ya baka duk ran da ka ganka da abin da ya fi ƙarfin bukatanka to ana nufin ka taimaka ma wani wanda bai kai ka bane amma fa sai kana da madubin dubarudin imani sannan za ka gane haka Allah ya taimake mu a cikin wannan hadisi da muka karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan hada zukatan mutane saboda idan zaka mutun na cikin tsanani ka taimake shi bai mantawa da kai bai mantawa da kai wanda yake gigin yunwa ta azumi sai zamto ka ba shi wani abu na buɗe baki ko da dabino ne a ran shi ƙiyayyanka zai ji ko soyayyarka soyayya ce soyayya ce kuma musulunci yana son a cire wannan kullin da ke tsakanin musulmai shi yasa aljanna daga cikin abu na farko farko da Allah zai ma yan aljanna insha Allah muna cikin su shine za a cire duk wani kulli da ke zakatan mu wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana Allah zai sa a cire duk wata kulli da rashin jin daɗi to wannan kyautar musamman ga mai azumi yana sa shi ya ji daɗi a ransa me yasa ma Allah ya ce a rinka yin zakka zakka ma yi sadaka ce ko ba haka bane idan kana yin zakka ko za a yi ma hasada mai saukin za a yi ma ba muguwar ba saboda kana miƙawa amma idan mutum bai badawa bakar ake masa duk sanda ya shiga matsala sai a yi farin ciki saboda baya yi ko ba haka bane amma duk wanda ya san wani na yi zai fatan mai yin ne shiga matsala ko don amfanin kansa ana samun haka to Allah ya ce make mu sannan kuma a cikin hadisin za ku fahimci yadda Allah na sarki ke nufin zaunar da alaka tsakanin musulmai tunda ya ce ka ciyar da wani dan uwanka sannan za mu fahimci cewa ya dace ga mai azumi ya zamto ya karbi ya karbi abin da aka bashi na iftar kuma ya amsa kada ka ce a'a ai mu mun fi karfin wannan ba matsala da a ba wasu a'a in mutun ya baka ko ka fi karfin shi ka amsa ka ci ka faranta ma dan uwanka rai kuma kai masa addu'a ina fata mun fahimta eh ga larabawa su suna da irin wannan karamcin har ƴaƴansu suke koya ma alhamis da litini ma ba sai ramadana ba za su ɗauki abin su kai za su koya ma ɗansa ka zuba ka ɗauka ka kaimawa ne ka zuba ka ɗauka ka ba wani saboda suna so su dasa wannan tarbiyyar a cikin zukatansu Allah ya taimake mu babi na gaba mala ce babu fardu iftari sa'im babin da zai magana akan falalan wanda ya ciyar da mai azumi rawar tirmidhi wa hassana imamu tirmidhi ya ruwaito hadisi kuma ya hassana hadisin an ummi ammara daga ummi ammara bintu ka'ab bin al-ansariyya yar ka'ab mutumin madina mutumiyar madina annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama da khala alaiha ta ce lallai manzon Allah tsira da amincin Allah sabbata gare shi ya shigo wurinta faqaddamat ilaihi ta'aman sai ta gabato masa da abinci faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ita kuli ki ci wannan abincin faqalat sai ta ce inni sa'imatun aini ina azumi ne faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mata magana mai faranta rai da bushara ga wanda ke yawan azumin nafila yace da ita inna sa'ima kin ga shi mai azumi tusalli alaihi almala'ika ai ma'anan tusalli tastaghfiru lahu almala'ika kenan tusalli alaihi mala'ika mala'iku suna roƙon gafara ga duk wanda ke azumi kenan gobe litini in ka tashi da azumi alfijir zai fito biyar da karfe na malan kabiru biyar da nawa kuke biyar da rabi da minti uku sannan ana magariba shida da sha bakwai ka ce ko to ka ga tsakanin wannan lokutan daga hudowar alfijir har rana ta faɗi mala'iku na roƙa maka gafara mala'iku na roƙa maka gafara kaga wannan ba ƙaramin aiki bane to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce shine azumi in dai kana cikin azumi to mala'iku suna roƙa maka gafara sannan idza ukila indahu idza ukila indahu idan wasu suka ci abinci a wurinsa ma'ana afwan mai azumi mala'iku na roƙa masa gafara a yayin da wasu suka ci abinci a wurinsa hatta hatta ya furugu har sai sun gama cin abincin wa rubama mai riwaya ya shakka ya ce ko kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hatta yashba'u har sai su waɗanda ka ciyar din sun koshi kila abinda ka basu sun gama ci sun tashi ko kuma sun koshi sun tashi duk wanda ya faru daga ciki wannan zai sa mala'iku su roƙa ma mutum gafara Allah ka sa mu dace to a cikin wannan hadithin za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam mun zurfafa tunani za mu fahimci ya koyar da mu falalan girmama bako falalan girmama bako domin ga ummu ammara ta kawo masa abinci ina fata mun fahimta kun sa akwai ladubban bako kansa in kai bako akwai abubuwan da ake so ka gaggauta yi masa su na'am ummi haka ne nine ne kuskure ummi umarata ne ummi umarata binti ka'bin al-ansariya haka ne na'am ammar ni nace kaunata ga ammar bin yasir eh eh to umarata ne ummi umarata binti ka'bin al-ansariya sai a gyara Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu girman baki mun riga mun sani ma'ana abinda ta aikata tarbiyyar sani kuma kamar yadda na faɗa akwai abubuwan da ake so da kayi bako kai kokarin gaggauta su a lokacin da kake tare da shi na farkon sa shine nuna masa makewayi ban daki saboda in ya zo da wata damuwa ya samu natsuwa a kanta ina fata mun fahimta sannan na biyu shine bashi abinci din da duk abin da dai yake biyo baya fasike hadisin za mu fahimci falalan girmama bako musamman ma idan bakon ya kasance mai azumi ne sannan kuma na biyu za mu fahimci cewa a shari'a ya halasta ka ci abinci a wurin wanda yake azumi ko da kai baka azumi tun daga shi ta kawo ma'annan sallallahu alaihi wasallam abinci hadisi ya nuna cewa ya amsa kuma ya ci sannan ya ce ita ma ta ci sai ta ce mai ita tana azumi haka ne to Allah ya samu dace wannan shine karshe abin da ya shafi babin magana akan azumi sai malam ya bude sabon kitab yace kitabus sadaqati ma'ana babu fadlis sadaqa haka ne ko ga wani sabon wato littafin da malam zai bude mai zaman kansa wanda sai ya baka matashiya kusan 20 da wani abu da doriya saboda muhimmancin sa a musulunci shine sadaka abin da ya shafi mene yin sadaka sadaka na kashe wutan fitina sadaka na koran talauci sadaka na sa a biya maka bukata ko baka yi addu'a ba amma kuma da yawan mutane ba sa so saboda yana da alaka da rai ko dan adam na son dukiya wato hibbuna almala hubban jamma dan adam na son dukiya bai san rabuwa da ita dukiya tana da alaka da zuciya idan Allah bai ba mutum zuciya bai fara ba shi dukiya galibi bai kaiwa inda ake su wanda Allah ya ba shi zuciya sannan dukiyar ta zo to shi ke da ba matsala shi yasa a nan za mu koyi ɗabi'u ne masu yawa waɗanda za su taimake mu mafi ƙarfin zukatanmu don yin abin da ya kamata da yawan waɗanda kuke gani suna taimaka ma mutane suna fitar da dukiyarsu ba fa su suka fi kowa tarin dukiya ku kula da kyau za ku gani sun dai fi wasu kyan zuciya ne sun fi wasu kyan zuciya ne wasu sun taran sun taran sun taran sun danne amma suna rayuwar wahala su a karan kansu balantana su ya taimakon wani kuma ba za ta dawama ba ba wallahi ba ta dawama ba ko ka faɗi ta wuce ko ta wuce ta barka ko kai hazuwar guzuma sai ta faru hikiman yi abin da Allah yake so da ita ka fara yin abin da Allah yake so in ka ba Allah ajiyanta to ka samu security za ku ji abin da annan sulasun zai faɗa hadisi na nan a ciki abin da ka kai wurin Allah shi ne ka tsira da shi amma da abin da kake jin ka taskace ka yi investment ka yi kaza kai kaza kai kaza a wannan police story ne wasu kake tara ma ba amfaninka ba ne amfaninka wanda ka kai wurin Allah duk da Allah ya baka waɗannan abubuwan don kai bauta aka baka su wa ma khalaqatil jinna wal insa illa liya'budun asalin shine ka bauta ma Allah duk abin da baka amfani da shi wurin bautan Allah ba wahala kai wahala kawai kake sha malam wallahi wahala kake sha zaka ga wahala ne tibis kai baka mora ba rayuwar ta kare sanda ko an baka ma bai da amfani a wurin ka to sai me kuma me aka yi baka amfana ba baka amfanar ba baka kyautata ma wasu da za su yi ma addu'a bayan ka mutu ba baka yi ba baka yi ba wallahi da da yawan masu tarin dukiyar da suka mutu za su waigo su kalli duniya in ba ni ku Allah ba sai bakin ciki ya sake kashe su sun koma lahira ba fadan ba yaya ake magana ba da mata ka sha mamaki ka sha mamaki su ɗin da kake gawo kai musu investment kai ya tara maka tambayan farko kai ya tara maka mutane nawa ne suke kuɗi da kuɗin gado za ka kirga dubu ba ka samu uku ba dubu ba za ka samu uku ba duk anan suka same shi duk anan suka samu ba wadda kuɗin gado ta tsina namai wani abin a zo a gani allahumma sai yan kaɗan to wannan ba asali ba ne asalin shi ne allah ke ba kowa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wannan shi ne asali to ka mutum ya zo ya tara dukiya ya tara kuma matsalar dukiya duk sanda ka tara ta fitina take haifarwa su ƴaƴan da kake ji tun kana rayu su fara rikici tun kana rayu su fara dukan junansu suna fashewa in ko baka na abin ya tsananta ya tsananta to kuma an gama an je lahira ga kai ka tara ma kanka hisabi su kuma suna can suna faca ka me akai sai na ali bin abi talib mun sha fada ana radiyallahu anhu in yaga mutane sun shagalci da duniya ce musu yake a zo a raka shi makabarta a zai yi tafiya a zo a raka shi tafiya in jama'a suka biyo shi yana zuwa sai wuce makabarta da su a kai shugaban kasa ya ce za a yi tafiya ba kai tsammanin za a je wani wuri ne na harkar duniya ba to kuma an wuce makabarta me ke faruwa jama'a za su waiga su ba su ga an yi sallan gawa ba kuma su ga an ɗauko gawa ba yana zuwa zai tsayi da kowa a filin makabartan nan ya kyale su sai ya juya kalli kaburburan da ke kwanci ya ce inal amwala qad qusimat dukiyoyin da kuka bari tuni an rabe su matsayin gado har an yi rikici wa innal azwaj waɗannan matan da kuka auro presentable ɗin da kuke sa gaban mota duk wasu sun ɗauke su kila ma wani take mai hidima da kuɗinka sai me kuma halal an fahimta matanku an aure dukiyanku an rabe a matsayin gado sai na aliyu sai ce wannan shine labarin abinda kuka baro a gidan duniya mu muna faɗa muku shin ko kuma za ku iya taimakawa ku ba mu labarin halin da kuke ciki a lahira za su iya magana ba za su iya ba sai ya juyo a wannan lokacin sai ya kalli wanda suke raye sai ce fa wallahi alladhi la ilaha ghairu ina muku rantsuwa da Allah da babu abun bauta bisa cancanta face shi launutai kuda za a ba su daman su furuci a ji maganarsu laƙalu da ce muku za su yi inna khairar zadi takwa ku dai ku yi guzurin tsoron Allah kawai abin ya wuce tsammani ba za a iya ma bayani ba za a iya ba to saboda haka waɗannan sadakokin su ne za su amfane ka suna kashe bala'i kai ba fa daidaikun jama'a ba har gwamnati da kake gani har hukuma bai kamata gwamnati ba wani abu da take cirewa a lalitanta ta sadaka da shi ba bai kamata ba ya kamata tana da ayyuka na jin kai a ban kasa da take yi wanda ba sai an aiki ba ba magana albashi ba a duba a kirdaji wani abu a buɗe shi a ce a jikan mutanen wuri kaza bayan wani lokaci a ce a ɗauki na yanki kaza a ɗauki na yanki kaza wallahi wani yana kashe musibu da bala'i ba tarawa kawai gwamnati ke yi ba gwamnati ma tana ciyarwa su sai na umar sun yi wannan su umar bin abdulaziz duk sun yi wannan sun gama da mutan gari malam dabbobi da ke daji suna zuwa su aje musu abincin da suke ci ba sai sun kashe junansu ba shi yasa sai Allah ta'ala ce radiyallahu anhum ba kwanciya suka yi ba Allah ce ya yadda da su ba kwanciya suka yi ba to saboda haka wannan yana daga ciki hatta hukumomi ya kamata su kalli wannan janibi a duba a gani mutanen da suke cikin tsanani a sauƙaƙe musu waɗanda ake bin su ba su suka a yafe musu wanda aka ga ba za su iya ba wanda ma suke da shi suke da ƙarfin suke taimakon jama'a kila suna da kamfanoni sun cici ba su suka a yi musu rangwame a shiyafe wani ɓangare na bashin tun da su ma jama'a na ci ƙarƙashinsu duk wannan abu ne da ke haɓaka gwamnati ya sa ta yi albarka Allah kuma ya sa a dace babi na farko mala ya ce as-sadaqatu bi saba bi saba bi as-sadaqatu bi mi'a ko hasana sadaka guda ɗaya tana janyo maka lada guda saba'in ko kyawawa guda saba'in guda nawa ɗari bakwai ko sadaka ɗaya takan iya zaman maka makamancin wato asalin lada guda ɗari bakwai malai ce ƙala ta'ala allah malaukakin sarki ya ce matsalin ladina yin fi ƙuna amwalahun fi sabilillah misalin kwatankwacin waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu a bisa tafarkin Allah ma'ana bisa tafarkin Allah malamai suka ce zai iya daukan jihadi zai iya daukan ma'anan dukkan wani aiki na da'a da za a ciyar da dukiya a kanta kamar yadda zamu ji a hadisi Allah ta'ala ya ce duk wanda waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu fi sabilillahi kamar sali habbatin kamar misalin ƙwaya ne guda ɗaya wanda aka shuka ta a ƙasa ambatat sab'a sanabila ta tsirar da zangarniya guda bakwai fi kulli sumbulatin a jikin kowane zangarniya ko itacen karan da ta fitar mi'atu habba akwai kwaya guda ɗari to kagan kai ɗari so bakwai shine zai baka nawa ɗari bakwai shine taken da malam yayi kai ba ma nan ba fa wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana ninninkawa ga wanda ya ga dama kenan zai iya yiwa akwai da Allah ke ba su bi ghairi hisab dama shi lada ana ba da shi gwargwadon imani gwargwadon imani da ikhlasi idan wani ya fi wani domin Allah ya fi shi imani to ta yiwu ya fi shi lada ko da aikinsu ya zo daidai wa daida hatta a sallah ana samun wannan gwargwadon yadda mutu ya fi kai zuciyarsa wurin Allah gwargwadon yadda ladansa na sallah ta fi samu gwargwadon da mutum ya gafala ya ji ya gaji ma ya kosa a bar sallan gwargwadon da shi kuma ladansa yake kasa to shine anan Allah madaukin sarki ya ce wallahu wasi'un Allah mai yarwan arziki ne alimun kuma masani ne ga duk wanda yake ba arzikin da duk inda ya kama a bashi arzikin Allah ka ba mu arziki mai albarka don haka in mun kalli wannan aya da kyau za mu ga falalan yin sadaka wurin yin wa Allah da'a dan ya ce masal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ko a bisa tafarkin Allah karka shiga cikin masu sabon Allah da dukiyarka karka shiga cikin masu almubazzaranci da dukiyarka malam wai kaga mutum musulmi ba musulmi da ya amsa sunan musulmi a zo auren diyarsa a sa gwalagwalai yanda ka san carbi haka za su sa gwalagwalai na zinariya kyamjinsu ga 'yan uwanka can wanda ka da ƙur'ani ɗaya alƙibla ɗaya annabi ɗaya abin bauta ɗaya yunwa na kashe su rashin lafiya na kashe su ko ba ka ba su kyauta ba ka ba da ba su suka mana akwai da kana bashi bashi kasuwancin shi ta tashi amma ka tara ka tara ƴaƴanku na irin wannan fasadi kuna kallo kuma kun san Allah zai tsaye da ku da alkiyama waqifuhum innahum mas'ulun waqifuhum innahum mas'ulun wanda yafi kowa daga lasfika yayi fitsara da sunan DJ ko MC aka daga makullin mota ta alfarma aka bashi amma baka taba gina masallaci a unguwa ku ba ko motan gawa baka taba sama mai baka taba wannan ba kana wasa da Allah ne wallahi haduwanka da mala'ika ba zai kyau ba malam ba zai kyau ba la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru an yi irin wannan an ce budan kan aure miliyan 45 miliyan 45 kudin budan kai na aure kuma ana alfahari ana yada a social media thumma latus'alunna yawma idin anin na'im na rantse da Allah sai kuma Allah bayani ran alkiyama wallahi tallahi sai kuma Allah bayani min aina tasabahu wa fiman anfaqa haka annabi sallallahu alaihi wasallam ta ina kuka samu wannan kudin ko ta halal ne sai an tutse ka wallahi sai ka gaya ma Allah ta ina ka kashe kudin wallahi sai ka fada Abdurrahman dan Auf radiyallahu an yana cikin mutane goma da aka yi ma bushara da aljanna rana a tun suna duniya Talha ɗan Ubaidillah yana cikinsu, Usman bin Affan yana ciki, Sayyidina Abubakar yana ciki, wanda Allah ce allazi yu'ti malahu yatazakka, duk dukiyar Sayyidina Abubakar kan yabar duniya sai dai tabbatar ta kare a hanyar Allah. Sai dai kuma yana sa riga mai faci a jikinsa, kuma shine wanda Allah ya jinjina ma dukiyarsa, duk ya mika ma Allah. Amma tare da haka kafin ya mutu sai dai ce yana tsoron haɗuwarsa da Allah. Amma kai ka zo kai irin wannan, a lokacin da mutane ke can bakar wahala malam matasa ba su da abin yi ko gidan kaji ka buɗe na miliyan biyar kaɗai mutane nawa ne za su ci abinci mutane nawa ne za su ci abinci to irin wannan abin ya kamata mutane su sani su musulmai ne ba dabbobi ba ne mu musulmai ne ba dabbobi ba ne kuma wallahi idan ka ga alfahari da jiji da kai a duniya su ne abin yi to shi fa mala'ika ba za ka mai ci da buguzun ba ran da mala'ika za ku haɗu da shi ma sallamin farko a kabari ba abin da ya shafe shi ba abin da ya shafe shi irin waɗannan almubazzaranci ba abin yi ba ne ba abin yi ba ne kuma masu irin wannan su ji su sani sun buɗe ma kansu rashin zaman lafiya da fitina a rayuwar aurensu sun ci bashin Allah sun ci bashin Allah kuma sai ya fita sai ya fita wani abu ne da ake ce ma albarka irin wannan auren kar ma ka sa ran shi in dai albarkan wurin Allah ne sai dai ta duniya sai dai ta duniya shi Allah ana samun abin da ke wurinsa ne ta hanyar yi masa ɗaya ba wanda ya taɓa saba ma Allah ya samu abin da zai faranta mai rai alƙiyama babu shi sau da haka an buɗe ƙofar fitina kenan sai ya janyo yanzu har da 'ya'yan talakawan ma wai cin maiko har da suka za yanzu wata ita ma sai ta ga ita ma sai an mata akwati kaza sai an mata kaza za ki ƙare miki wallahi za ki waiwaya ki ga kin tsufa a gidanku a ƙare duk a saɓan Allah mana duk a saɓan Allah ni dai ban tsammanin wani kuɗin halal za a yi irin wannan aikin da shi ba saboda duk ɗan kasuwan da ya san kasuwanci ya san zafin kuɗi ku duba da kyau ka gani duk ɗan kasuwan da ta hanyar kasuwanci ya samu kuɗi na gaske to da wuya ka ga yana irin wannan shirma da wahalan gaske ko ka ga masu yi su ne minority ba su suka fi yawa ba saboda wanda ya san wahala ya fi sanin da yake rike abu wannan dai aji ne don a gyara don wallahi Allah ba zai taɓa saurara ma wanda ya tafi da irin wannan badakalan lahira ba musamman a wayi gari a ce dukiya ce ta al'umma dukiya ce ta al'umma a jera mutane ran alkiyama a ce za a yi ma hisabi da su ya lakai ya lakai Allah shiryar da mu da su baki ɗaya don haka da in kunni ya ji gangan jiki ya tsira amma dai duk musulmin da zai irin wannan ya sani ya sauka daga tafarki annabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam baya irin wannan kuma ya hana Allah ta'ala ce a innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin inda zaka yi almubazzaranci irin wannan ta dukiya baka taimaki jama'a ba kai ko kana taimakon jama'a baka tsira ba wallahi inda zaka yi irin wannan ko kana taimakon ka ba masu bukata manan kai baka bukata kuma duk abin da za ka yi a duniyan nan kai waye da ba taɓa abin da ya fi naka ba ba ka isa ba duk abin da za ka yi wani ya fi wanda ya fi naka in kuma yanzu kai kake tashe to ka ba yau da gobe dama ka gani za ta taso wanda ya fi ka sai me kana rayan sai wani ya fi ka a komai Allah shiryar da mu da su baki ɗaya gaba ta biyu malai ce as-sadaqatu tarfa'uka ila maqamil muhsinin sadakoki da kake yi dan uwa musulmi suna ɗaukaka darajanka zuwa ga matsayin wanda yake mai kyautatawa kun san ko duk wanda ya zamto mai kyautatawa Allah yana san shi da Allah ta'ala ce wallahu yuhibbul muhsinin ko daga cikin waɗanda Allah ya ce yana son su akwai mai kyautatawa mala yace qala ta'ala Allah madaukaki ya ce alladhina yunfiquna fis sarra'i wad darra yana siffanta waɗanda za su shiga aljanna a ranar alkiyama Allah yana bayanin tantagaryen muminai masu cin nasara daga cikin siffofinsu a duniya ya ce allazina su ne waɗanda za ka tar da su yunfiquna suna ciyar da dukiyoyinsu fisarra'i a lokacin da suke cikin wadata wadarra'i da lokacin da suke cikin kunci in kana so ka ga wannan ka kalli samfurin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ba ba iyalan nasa ba malam alkhairi kawai ke fita na na'isha sai a zo a yanka dabba a yanka rago ko wani dabba gida ta rabar da naman sai can ta ce mai ‘yar aiki menene ma muka aje makanmu ta ce a jikin rabar hajiya ce to samu ko wani kashi ke mana romo da shi mu sha mu ma mu karisa babban gida kenan duk wanda ya iya ɗaukan nauyin jama'a to shine jagoransu shi yasa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cike da ɗaukan nauyi na na khadija radiyallahu anha lokacin da annan sulasula ya ga mala'ika jibril da aka kai sa wurin wanda ta kai shi da ya zo ita da kanta ta ce mishi layi ku zika Allahu abadan Allah ba zai taɓa kunyata ka ba Allah ba zai tozarta ka ba daga ciki ta ce ta hamilul kal kana ɗaukan nauyin waɗanda suka gajiyayyu kana ɗaukan nauyin wanda suka gajiyayyu kai ma'ana kai ba mai alfahari ba ne ballantana kai saban Allah to shi ne anan Allah ke kwatanta muminai Allah ka samu a cikinsu ya ce siffarsu ta farko suna ciyarwa lokacin wadata da kunci walkazimin alghaib sannan suna iya kama fushi suna kama fushi in kai aka taba kai hakuri in aka taba addini ne to anan ne kuma sai kai bayani ko in na bayani ne kai bayani in na barambaran ne kai barambaran in na kwance inji ne ka kwance ma kowaye inji baka da matsala baka da kes dan duk wanda zai taba addini ba mu a bar shi bane ina fata mun fahimci wannan duk hakurin da zaka yi tsaya a kanka kai in an maka kai hakuri kai ba kowa bane kai ba kowa bane amma wanda yafi kama ina fata mun fahimci wannan to amma in an taba addini to anan kuma ana tashi ne ayi bayani na bayani kuma ka rabu da kowa duk wanda zai rabu da kai saboda addini ka kara masa giyaye gaba kowaye shi in yana jin shi ke arziki tafi da arzikinsa in yana jin shi ke taimako ya tafi da taimakonsa in yana jin shi ne komai naka wallahi a ranar ne za ka san Allah ne gatanka don sai ba wanda aka taɓa ƙoƙarin tozarta shi saboda addini Allah bai ɗaga shi ba ba wannan mutum ka bi tarihi tun daga jiya har yau zai gaya maka a nan kusa ga sama Abubakar mahmud domina har gobe kuma Allah da har a tashi alkiyama Allah ba zai gushe ba yana daga darajarsu kuma yana ba su lada me ya janyo difa'insu da kariyarsu ga addinin Allah dan da maganar lissafin dukiya ake da tuna an shafa lissafinsu don ba su tara ta amma da yake sun tara imani da aiki na garifa sai Allah ya tabbatar da ambatansu Allah ka tabbatar da mu akan alkhairi to wal kadhimin al ana so mutun ya rinka kama fushi kada ka ji kai kafi karfin ai maka musamman an baka hakuri to ka hakura wal afina anin nas da masu yafiya ga mutane idan mutun ya nemi ka yafe mishi ka yafe mishi in babu cutarwa waɗannan siffofi siffofi ne na masu kyautatawa shi yasa sai Allah ce wallahu yuhibbul muhsinin lallai Allah yana son kuma Allah yana son masu kyautatawa sai wannan ya nuna cewa ciyarwa a cikin wadata da kunci da kama fushi da yafiya ga mutane kyautatawa ne a wurin Allah sannan Allah ya ci gaba da siffanta yan aljanna ya ce wallazina kuma su ne waɗanda idza fa'alu fahishatan idan suka aikata wani aiki na alfasha Allah ka tsare mu aw zalamu anfusahum ko suka aikata wani zunubi suka zalunci kansu zakarullaha sai su tuna Allah sakamakon tuna Allah da suka yi fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafaran zunubansu Allah ka gafarta mana wa man yaghfiru dhunuba illa Allah babu ko wanda yake gafarta zunubai idan ba Allah ba sannan daga cikin siffansu inda zaka gane da gaske suke yi walam yusirru ala ma fa'alu ba sa kuma ba za su doge ba sam akan abin da suke aikatawa na sabu mutum ya ce Allah na tuba zanubin mata wai tun kan ai zanubin a ce astaghfirullah kaga wannan ai ko ba haka bane ko hadda maza ni na dauka mata ne za su yi gulma a ce kinji amma dai astaghfirullah kin koji abin da ya faru sai su fara jero maza ma na yi? Subhanallahi dara ta ci gida. To Allah shirye mu da su. Walam yusirru siffan mumini baya dogewa akan sabo. Mumini na iya zamiya aikata sabo hatta babba. Amma kuma baya dogewa akai. Da ya faɗa kai kan sauka ya bari. An gane ko? To mu dai Allah kama nisanta mu da aikatawa. Wahum ya alamun kuma suna da da cewa lallai Allah shine mai gafara da jin kai. Ula'ika kun ga waɗanda suka haɗa waɗannan siffofi daga farko zuwa abinda muka ambata jaza'uhum sakamakonsu a wurin Allah maghfiratun wata irin gafara ce ma duduke min rabbihim za su samu daga ubangijinsu wa jannatun sannan ga al baba menene jami'in aljanna aljannatai ko aljannoni eh aljanna aljanna ce to ba ta da jami'i to mun ƙara mun samu ilimi wa jannatin da kuma aljanna wannan aljannan tajrimin tahtiha al-anhar koramu suna gudana a karkashin ta wasu irin koramu kogin zuma da ne a a kakkace zuma kadai mu Allah bai ce mana zuma kadai ba tatacciyar zuma Allah ce ko masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun fiha anharun min ma'in ghairi asinin baya asfiyarin wa anharun min labanin lan ya tagayyar ta'amuhu ga nono nan wanda baya tsami balle canza kala launinsa bai canzawa wa anharun min asalin ga zuman da kake fada amma Allah ce musaffa tatacciya tas ba wanda ake sirka ta da siga ba Allah ka kai mu aljanna mu sha lagwada Allah ka sa iyayenmu da yan uwanmu da suka rasu duk suna can suna jiran mu khalidina fiha suna masu dawwama a ciki Allah ta'ala ya ce kun san dai wancan ba sauki bane dan haka amma abin da zai karfafe ku wa ni'ma ajrul amilin ma dalla da sakamakon waɗanda suka yi aiki wancan aiki ne babba kama fushi ciyarwa duk abin da zai sa ku gane girman aikin dukkan su ibadan zuciya sun fi yawa a ciki kuma ibadan zuciya ta fi wahala fiye da ta jiki jiki baya yarda sai zuciya ta yarda in zuciya bata baka goyen baya ba sai ka ga kiyamul laili na baka wahala ka sa alam malam gashi ka kura bolum din ka san sallan dare fa dakiki kaga ake koyan shi in ka tashi sa alam din ka kure shi ka kai can karshen sannan kuma ka dora shi a can sama inda sai ka dan yi taku ɗaya biyu uku kafin ka je inda wayar take kila dai in ta dame ka wurin watsakewa kafin ka dauko zaka tadda cewan ka dan warware to amma wallahi wani ya ce malami sai in sa alam biyar da ta yi kakakaka sai in danne ta ya ce in danna snooze wata ramma in danna stop ka san ka danna snows din nan dan minti 10 ko 15 sai ta sake dawowa yace wallahi haka dai malai yace wata rana in tashi wata ran sai na ji kiran sallah sanan ta tsaki ta wuce to Allah ta'ala ce ma dalla da sakamakon masu aiki Allah ka sami aiki da abin da muka ji a ciki malan gaba ta ku ce as-sadaqatu fiha khairun kabirun wa ajrun azimun kun ga sadakoki da ake yi tunda sadakan akwai su nau'i daban-daban ko sadakoki da mutum ke aikatawa akwai alkhairi mai girma a ciki sannan akwai gwaggwaban lada shi ma mai girman gaske qala ta'ala Allah madaukaki ya ce la khaira fi kathirin min najwahum babu alkhairi a mafi yawan tattaunawan da mutane suke yi a tsakaninsu wannan tattaunawa galibi zaka ji mu ko dai in kaga mun daure ana ta mitin ana tattaunawa to ko dai kasuwanci ko shugabanci muke nema ko musamman kasuwanci ko wani kuma ana ba shi labarin to za a baka izini ka turo ko ba haka bane ba shiga gaban shi ba to in da aka yi mai bayani na awa uku yana natsi da tadabburi zai saurare ka ko ya ji za a samu matsala to shi ma za a samu abu sai ka ga mutumin da kun yi wata uku baka gan shi ba ya zo ya maka sallama da Allah babanta ne kamar da matsala malam ko la ku dan shiga magana a'a kai da ka tsere majalisi kama gudu ba a ganin ka ya zan jini maka shaidar aure ban yadda da imaninka ba na karatu an fahimta to ba matsala ba ne ba ina nufin ba za a yi ba da in ka zo aka tabbatar kai mutumin girki ne za a yi insha Allah saboda ai ya ku akan ka je kai fasikanci Allah ka shiryar da matasanmu to Allah ta'ala ya ce babu alkhairi a mafi yawan tattaunawan da mutane suke yi illa man amara bi sadaqa sai dai mitin din da aka yi shi don a yi umarni da sadaka, au ma'arufin ko a yi umarni da wani abu wanda shari'ar musulunci yake so kuma yadda da shi, an fahimta ko? Au islahin bainan nasi, ko aka yi mitin ɗin aka yi taro don a yi sulhu tsakanin mutane, saboda rikici tsakanin mutane ba abin so ba ne sai bayan da aka iya. An gane ko? don haka duk cikin abin da zaka shi yasa musulunci saboda maslahan sulhu ma yadda ayi ƙarya a cikinsa wurare uku ya halasta mutum ya ƙarya a musulunci ko na farkon su shine filin daga wurin yaki ce kai wai hudun guda nawa ne kace ta guda nawa ai ku shirye tafiya lahira kawai mun yo lodi lodi ka tsorata su kace kai to gaskiya fa bari mu gani ko za ko za bari sai December ne ce eh in ma kai shi February ba matsala rikici a hakura ko ba shi kenan ba ka tsorata su kar'ayi to kaga na daya na biyu shine mene miji ga matansa miji ga matansa ya halarta in daka dan kare kare sai yanzu matsalan duk social media sa ana gane ƙaryar mu ko ba ka bane wani ya ja sai zanin biyar yana gari ya kura a daka irin shi ma raba albashin shi biyu nan ne bari a 50-50 ya zo ce kin san mu maza akwai mu da tausayi ni din ne na gwada miki haifaffe ne zanin hudu na ga an yi tallan shi na bugo miki shi gashi da za ta gama kallon shi a cikin online central market ɗinsu na online ba tun tana ma kara ne sai ta ma jinjina ita ko bai kamata ta sace ka ba sai ai ka san ni na san abin da ya kai dubu ɗari za ka yi mun Allah da ya ƙara buɗi amma ba ta san ƙarya kake wallahi in ma tana jin kwance maka inji an jima kawai sai ta ɗora status ɗin irin zanin ta sa farashin shi a ƙasa ta ɓata rai kuma sai ta zo ajiye maka kofin shayi ta bar wayar ta a buɗe ta ɗan juya kamar tana goge dining table kaga kana juya ka san ka faɗi ba nauyi kawai ka je ka ce ashe an yi ashe an yi ashe an yi china wannan zanin ban sani ba ai kai naka original ne shi ko na hoto ai ba a tabbatar original ba ne in kuma ta ce original ne ka ce to ta siyo da kudinta a gani ai ba ta iya siyowa ba kawai a buga duro a tashi mata manya Allah ya musu albarka aw islahin bainan nasi ko sulhu tsakanin mutane wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin waɗannan ko dukaninsu ibtigha'a mardatillahi yana mai neman yardan Allah fa sawfa nutihi ajran azima da sannu zamu bashi lada mai girma Allah ka sa muna daga cikin su da haka mun kalli wannan aya da malaika tana cikin suratul nisa'i aya ta 114 kenan ko a ciki da mu fahimci falalan yafiya ga mutumin da yake wato yi maka ba daidai ba sannan kuma za mu ga sadaka cewa akwai alkhairi mai yawa a cikinta daga ciki Allah ya ce babu alkhairi a cikin manganin mutane in ba wanda aka haɗu don ai sadaka ko umarni da kyakkyawa ba kaga wannan ba ƙaramin arziki ba ne sannan kuma an yi sharaɗi na karɓan aikin mutum dole ya zanto ya shi domin Allah don Allah ce ibtira a marzatillah dole a yi domin Allah kada ka yi don duniya kada ka yi don neman suna kada ka yi ko don makamancin wannan ka yi abin da za ka yi don Allah in Allah ya ga dama zai haɗa maka duniyar da lahira dukansu duk suna faruwa Allah ka ba mu muma gaba ɗaya na hudu mala yace as-sadaqatu tudkhiluka aljanna min babis sadaqa kaga sadakoki da kake yi da sannu za a waye gari sun shigar da kai aljanna ta kofan sadaka aljanna kofofi ne da darajoji mabambanta juna akwai ayyukan da ke bambanta yadda mutum zai shiga aljanna ran alkiyama wani aikin na masu aiki kaza ne wata kofar ta masu aiki kaza ne wata kofar ta masu aiki kaza ne haka nan haka can to ita sadaka tana da nata kofan mai zaman kanta Allah ka sa mu shige ta mu ma malin ce fa fi sahihaini hadisi ya zo a cikin sahihul bukhari da sahih muslim an abi hurairah radiyallahu anhu daga abi hurairah Allah ya kare da a gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lallai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce man anfaqa zawjaini duk wanda ya ciyar da zaujai ne ma'aurata biyu fi sabilillahi domin Allah amma wannan zaujai ne ba yana nufin aure da wannan muka sani ba sai ma lai sauke nan ba kasa ce azzaujani ma'anahu farsani au ba'irani shine dawakai biyu an gane ko dawakai biyu ko kuma taguwa guda biyu fi sabilillahi wanda ka ciyar da su domin kokarin zuwa jihadi da su domin Allah Umar menene taguwa na ganka kai surutu ne ana karatu menene taguwa hmm kaga girman pampas ko baba wai taguwa ne doki kaga da baba zai ba mu dama sai mu ma bulala uku taguwa a saman amurka kai dan indiya ne ba za a tambaye ka ba umar na kasa balle kai taguwa ita ce ta macen raƙumi ko raƙuma yawwa raƙuma ba doki ba kaji ko taguwa ita ce raƙuma to duk wanda ya ciyar da dawakai biyu ko kuma raƙuma guda biyu mata waɗannan su ne ma'ana ko duk wani nau'i na abin da yake malamai sun fassara wannan zaujai ne ɗin da ma'ana cewa a siffantawa ne na dukkan wani aikin ɗa'a duk wani aikin ɗa'a na iya shiga ciki amma dai asali kalmar na komawa ga wannan ne nudiya za a kirayi wanda ya haka ɗin ranar alkiyama min abwabil jannati daga cikin ƙofofin aljanna za a ce ya abdallahi ya kai bawan Allah da kai wannan aikin alkhairi haza khairun wannan abin da kai alkhairi ne gare ka yau zaka mora faman kana min ahli salah wanda ya kasance yana da yawan sallan nafila bayan tafarilla nudi du'a za a kiraye shi min babis salati ta kofan waɗanda suke yawan sallan nafila su ma ga ranan su waman kana min ahli jihadi duk wanda ya kasance soja ne na Allah mai jihadi domin Allah du'iya min babil jihadi za a kira shi ta kofan wanda suka yi jihadi ko a yanzu fa a sojan ƙasa in ka tsarkake zuciyarka Allah zai iya baka wannan lada hmm ka tsarkake zuciyarka zaka kara al'ummarka da ƙasanka kai ka shiga domin Allah ba dan matsayi da kuɗi ba ka tafi da wannan manufar ta alkhairi Allah zai iya kiranka ta wannan kofa da haka sojojin mu sai a bada himma kuma a zamto masu amana da jajircewa Allah ya taimaka to annab sallallahu alaihi wasallam ce za a kirayi mutum ta kofan jihadi wa man kana min ahli siyam wanda ke yawan azumin nafila shi ma du'iya min babir rayyan za a kira shi ta kofan ar-rayyan mun yi bayanin wannan a baya wa man kana min ahli sadaqa to ga muhalli shahid wanda yake da yawan sadaka du'iya min babis sadaqa za a kira shi ta kofan sadaka kuma sadakan nan koya marai ake fa koya ma rai ake yi saboda ɗabi'ar rai wasu dai Allah na halittarsu da ɗabi'ar san kyauta amma su ne mafiya karanci a cikin asafir laban sani ba wasu Allah na halittarsu da ɗabi'ar sanyin kyauta wasu kuma da yawa za ka gansu ba sa so ransu ma bai su gani yake kaman zai takura kaman kaza kuma ba haka bane koya ake yi koya ake har zuciyarka ta zo ta saba ta koyi yanda ake yi wannan abin da ke baka tsoron mai suna talauci zaka zo ka gane dibbige ba giro ne in Allah ya kaddara zaka yi ba wanda zai hana ka yi haka ba wanda zai hana ka yi shi galibi arziki ma cin karo ake da shi a hanya ba kokarin ka ke baka shi ba ƙarya ne ko ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba ka tambayi waɗanda suke arzikin za su gaya maka da yawa shi ga plan ɗin shi yadda zai making amma sai ka gaba mata na Allah ya azurta shi mu ai ya ce ina kaza ne ai da naje kaza sai na haɗu da kaza a ƙasan nan fa an yi mutumin da bumburutu yake siyarwa na mai ya riƙe gaskiya da amana wani tsohon shugaban ƙasa shi kuma yana koyarwa a jami'a mashin yake hawa saboda amanan wannan mai bumburutun zai shan mai a ko'ina wata ran hammai ya ƙare mai sai dai gunguru ya zo wurin shi ya sha mai in ku je google za ku gane abin da nake faɗa ya zo wurin shi ya sha mai kwatsam wancan lecturer sai Allah ya masa shugaban ƙasa yana ce ya ce na ɗan bumburutun na bashi lasisin gidan mai ya taho lokacin shi yayi to kaga kai kana bumburutu zaka taɓa tunanin ma sai dai ya zaka ka biya kuɗin haya da makaranta zaka yi to amma yanzu an ce gaba ɗaya yanzu har jiragen sama ma ya fara abin nan ɗinsu Allah ya kaddara ta nan ne hanyarsa to dukka je ka da wannan ba shi ne arzikin baka cika da imani ya fi wannan gata ka samu imaninka lahiya lauka je lahira da shi wallahi za ka gane cewa Allah ya soka da yi ka a musulmi Allah ka cika bana to don haka faƙala abubakarin radiyallahu anhu da sai na abubakar ya ji wannan ta goma shi da annan sulasulam ya faɗa sai ya ce bi abi anta wa ummi ya rasulullah iyaye na fansa gare ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ala man du'iya min tilkal abwab min daruratin babu kunci ko damuwa ga wanda aka kira shi ta waɗannan kofofi ma'ana ai duk wanda aka kira shi ta waɗannan kofofi ya riga ya more to bari ku ji maza shi ba kirarin kawai yayi ba sai ya tuna da kanshi sai ce fahal yuda a ahadun min tilkal abuwa bi kulliha ya manzo Allah sallallahu zai yiwu a kira wani mutum shi kadai a kira shi ta kofan sallah kofan azumi kofan jihadi kofan sadaka waɗannan kofofin zai yiwu wani duka ya cinye sai ya tashi da su first class qala sai annabi sallallahu alaihi ce na'am tabbas akwai ma wanda za a yi musu haka wa arju an takuna minhum kai mai maganan nan ina kyauta mu Allah zaton ma kana cikin su Allahu Akbar sahabi kenan su sahabbai fa ko ba sai na abakar da yake babba ba sha kundum da za ka haɗu da sahabi a hanya ka ce Allah ya ce an jima za ka mutu sai dai ce maka Allah ya kai mu ba abinda zai iya ƙarawa su duk ayyukansu ya kai linta fa rufi kawai rage ya musu in ka shigo ta sallah lakatar da sallarsu ta kai inda Allah yake so in ka shigo ta nan duk ta inda ka zo inda ka haɗu da sahabi to ka ƙure shi yasa Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu alaiha bin nawajid sun hau network ku rike su da kyau Allah ka kare da ga sayyidina Abubakar dan haka yan uwa in mun duba za mu ga a cikin hadisin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadaitar da mu akan mu yawaita yin da'a ga Allah madaukakin sarki ko mu rinka nau'anta da'a din tun daga hadisi an ce da mai sadaka kuma ku ga rahamar Allah Allah ya san wani bai da kuɗi sai aka ce to da sallah ko wani ko bai da lokaci sai karfi aka ce to jihadi duk kusan in ka kalli hudin nan zaka ga akwai ɗayan da ko biyu ko uku da zaka iya hadawa ba dai za a yi babu kai ba to wannan yana daga cikin fa'idan da malamai suka ce za a samu a cikin hadisin sannan kuma suka ce za a fahimci aljanna akwai kofofi a tare da ita kuma an keɓe kofa ta musamman na wanda suke yin da'a ga Allah wanda su ba fararen hula bane ran alkiyama kenan duk wanda ya zamto yana yawan biyayya ga Allah to ko a ranar alkiyama darajarsa daban take sannan za mu fahimci cewa duk wanda ya waita da'a ga Allah wata da'a sananniya zai wayi gari yana daga cikin waɗanda Allah ke masa shaida da wannan abu kamar sallah misali raka'atul fajr in ka duba ai ana yin ta ne kafin alfijir kafin sallah asubahi aka ce wanda lalura ko rashin lafiya ko bacci ya dauke shi in dai ka saba in dai ka saba yi to ya halasta bayan yi sallah tunda ta subuce ma karamata amma duk wanda bai saba ba ba a yi masa wannan rangwamen ba to kaga kai ka riga Allah ya shigar da kai cikin waɗancan kenan sannan suka ce za mu fahimci fifikon da mutane suke da shi a ranar alkiyama domin daga ciki akwai wanda za a kira su ta kofa ɗaya akwai wanda kuma za a kira su ta kofofi masu yawa Allah ka sa a kira mu mu mata masu yawa na ƙarshe shine mun fahimci falalan sayyidina Abubakar Allah ya ƙara yadda a gare shi abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah ɗaukin sarki ya fe mana akwai abubuwa kamar haka a takaice na farko karatun littafin wasa'il insha Allahu da malam Nura aka ce zai fara ran Asabar wani uzuri ya sa an mai da karatun talata insha Allah so da haka da wannan talatan mai zuwan Allah da za a fara wannan karatun kamar yadda muka aka aka sanar insha Allah da haka sai kowa ya shirya kuma a zo da littafi a ranar insha Allahu ta'ala sannan na biyu a madadin wannan majalisi muna yin ta'aziyya na uba da muka yi ko mu ce kakamu a gare mu Sheikh Umar Hassan babban limamin Rimi College da ke nan Kaduna muna roƙon Allah madaukin sarki ji kan malam da rahama Allah ya gafarta mishi Allah ya kyautata makwancinsa Allah kuma ya damanta masa littafinsa mu da muke baya ƴaƴansu da jikokinsu Allah ya bamu mu ma rayuwa mai tsayi a cikin albarka kamar irin tasu sannan abu na kusa da ƙarshe muna yin jaje da addu'a ga ɗaya daga cikin iyaye na wannan majalisi Alhaji Muhammad Kuso wanda aka kama surukinsa kusan kuwa ɗazumin magana da shi ba a sake shi ba har yanzu wannan fitina ta addabi jama'a kwarai da gaske da shi da duk wanda suke cikin irin wannan yanayi muna roƙo Allah ya kubutar da su Allah ya kubutar da su cikin aminci Allah ya dawo da su cikin cikin iyalansu cikin aminci kuma Allah ya sauƙaƙe musu kuma ya sa ya zamto kafara a gare su da iyalin baki ɗaya a ƙarshe muna ƙara kira akan abin da ya shafi asusun Ramadana na marayu yau muna mun yi sati na nawa ne mika'il na takwas ko tsura mana sati sha biyu ramadana saura sati sha ɗaya kenan na sha biyun yana ciki muna kira duk allah duk wanda allah ya ba su dama da su taimaka su ba da gudunmuwa kwarai da gaske akwai wata mata jiya ta aiko da shinkafa lokal hudu da wake da kuɗi ta ce a dafa a ba marayu su yi mata addu'a saboda za a yi mata operation na kansa a gobe insha allahu to muna roƙon Allah ta'ala an yi abin da ta ce kuma Allah ta'ala ya ba ta lafiya ya sa a yi cikin aminci Allah ya yi mata da dukkan musulmin da ba su da lafiya baki ɗaya wasu sukan tambaya cewa ba a faɗin account ɗin marayu idan an faɗi taimako da haka account ɗin shi ne stanbic ibtc stanbic ibtc sannan lamba account ɗin 0026264944 suna account ɗin mu'az bin jabal foundation wannan account shine kadai account din da ake karban taimakon marayu da shi kowanne account aka faɗa maka wanda ba shi ba ba gaskiya bane koda ko sunana ne akan account din kaga suna account din ne a jiki kuma mu ba mu tura wani je karbi kuɗi a wurin wani ba ma yin wannan idan mutum zai bada gudunmuwa tana ake ba mu gudunmuwa in ko ba ka sai dai kuka kira mu mu da kai ka bada amma ba ma wakilta wani akan haka saboda wasu sun fara korafin kaman wasu na kokarin shiga gaba irin wannan ba daga wurin mu bane sannan in wani abu ka san ka bayar a tamfa ko abinci ko wani abu shi ma idan ka kawo akwai receipt inda muke bayarwa da sa hannun wanda ya karba har da lamban wayan shi da haka duk wanda ya sa hannu ko kaza ka kira ka ji ka kuma tabbatar abin da ka aiko ya isa inda ya kamata Allah ya datar da mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah amin